أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آه متن الأشماوية في العبادات على مذهب السادة المالكية زام تاشي آه من cikin babin al'imama za mu tashi inda yake cewa ya juzu ulul ma'amumi ala imami na'am ويجوز ألو المعموم على إمامه ولو بسطه wa ya juzu ulul ma'amumi daga ce ulul ma'amumi daukakan mamu ya juzu ya halasta ala imami saman limaminsa wato liman a mamu ya zama ya daukaka saman liman ya halasta walau bi sabbin koda da wakan da bini ne koda da bini ne mamu na sama liman na kasa in gani ya halasta
ولا يجوز للإمام الألو على معمومه إلا بشيء wala بشيء ya يسير juzu wala ya juzu uluhu daukaka ba ta halasta ba lil imamin ga liman ala mamumi akan mamunsa illa bi shay'il yasiri sire da abu dan kadan كشبر kamar tak tak tak taku kaman taki taki ko taki shine ya yatsa daga babba daga daga babba zuwa man zuwa karamar ko auke zuwa mafi tsawo daga cikin yatsa daga babban yatsaka zuwa yatsa ta tsakiya in ka ware su ka bude su shi ya kira taki ko tika an gane sai dai idan ɗaukaka kamar taki ne ko tika duk ana cewa wanawi da makamancin taki وإن قصد الإمام أو المعموم بألوه الكبير بألوه الكبرى wa in gasadal imamu idan mun liman ya nufa alkibra girman kai gayi can a kasan idan liman ya nufa girman kai awil ma'amumu ko li- mamu suka nufa alkibra girman kai bi uluhi da daukakan da suka samu liman ya nufa girman kai da daukakan da ya ga an dan daukaka shi sama mamu ko mamu ya nufa girman kai saboda daukakan da ya ga an daukaka saman liman ya ji a ai shi ya isa ne saboda girman ka ko ya ji har shi wani ne yau gashi a saman liman ko liman ya ji har shi wani ne yau gashi shi ne a saman mamu suka dai ne fa girman kai
بدلت صلاته to sallansa ta baci wato ah, a mazhabar malikiya akwai magana biyu game da laifi a cikin sallah wanda bai shafi sallah ba na gaya muku a karatun akhbari cewa a a mutum ya yi sata ko ya kalla haramun yana cikin sallah sallar ta yi illa kan dai cewa ya yi laifi kuma za a sakan ya mushi sakamakon laifin shi ka gane da kyau amma game da girman kai malaman malikiya sun tafi akan cewa ai girman kai abin nisa saboda malamai sun hada akan cewa zunubi ne babba to wasu malamai suka ce to ai shi ma satan ma an hada akan cewa zunubi ne babba wasu suka ce malamai suka ce abin da yasa ne ashmawi ya kawo wannan kalmar saboda ya nuna maka cewa sallah wajibi ne a yi khushu'i a cikin ta kankan da kai shi ko wanda ya girman kai ya saba wa khushu'i don haka tunda ya bar wajibi sallar ta ta ta tashi ta baci ka gane amma bacin haka magana ne sahihi kauli ne ma- ingantacce a cikin kaulin malikiya cewa idan mutum ya yi wani ibada ta ya sanya laifi a cikin ta ibadar ta yi amma laifin nashi zunubin ta daban kamar yadda na gaya maka imam malik ya ce da mutum zai aikin hajji da kudin haramun hajjin shi yayi amma sai dai zunubin sa yana nan na kudin haramun Allah sa ku an gane to amma abin da sai a kafa wannan ka'idar saboda ganin cewa girman kai mai korewa ne ga tsoron Allah khushu'i kankan da kai a sallah a sallah shi ko kankan da kai a sallah dole ne ka gane shi yasa ce ba zai sadu amma bacin haka da sai a ce wannan magana mai rarrauna a cikin maganar a cikin mazhabar malikiyya rarrauna a cikin mazhabar malikiyya to sai dai shi a abin da ya fuskanta kenan a cikin maganar nan nasa Allah sa an gane na'am ومن شروط المأموم أن ينوي الاقتداء بإمامه ومن شروط المأموم ya daga sharadan mamu an yanwi al-iktida'a bi imami yanin koyi da imaminsa ولا يشترط في حق الإمام أن ba a ينوي sharɗanta a الإمامة- cikin hakkin liman ba أن ينوي الإمامة a ce sai yayi sha- sai yayi niyyar yin limanci إلا في أربع مسائل sai dai a cikin matsaloli kwara hudu في صلاة a الجمعة sallan juma'a وصلاة الجمع da sallan hadawa wato sallan hadawa domin wani uzuri ko dan ruwa da makamancinsa وصلاة الخوف da sallan tsoro وصلاة الاستجلاب da sallan maiwa ko kuma wakilci
وزاد بعضهم فضل الجماعة على الكلاب في ذلك waza da ba'aduhum wasu daga cikin sun kara a a waza da ba'aduhum wasu daga cikin su sun kara akan abin da ya ambata kwara hudun nan cewa an shaddanta yin niyya na limanci cikin sallar jami'i an gane amma sai dai haka sun yi ne domin falalar jama'a ta samun falalar jama'a kai ne kullum ka saba kana limancin mutane uku sai yau wai ga wanka kawai kaga mutane hamsin ka gane to ka dan ƙara ne kai niyyar limanci an gane saboda falalar jama'a na'am
على الكلاب في- في duk ذلك da akwai sabani game da haka ويستحب تقديم to sai ya fara magana game da waɗanda aka so gabatar da limancin su gabatar da su a matsayin limamai sai ya ce mene ويستحب تقديم السلطان في الإمامة an so gabatar da sarkin unguwa a cikin limanci نعم idan unguwa an gina masallaci to an so ya zama wanda zai zama liman shine sarkin unguwan domin abin zai yi yawa ga girmama shi da za a yi a matsayin sarki ga girmama shi da za a matsayin liman yasa an kan lura da a zamanin fodiyo duk wani sarki malami ne shi za a cewa sultanu kaza sultanu kaza sultanu kaza imamu kaza imamu kaza imamu kaza duk wani sarki ko dakaci zaka ji ka malami ne ba wannan zamanin ba
ثم رب المنزل sannan sai mai gida ثم المستأجر sannan mai haya wato aka ce mutum ne ba da gidansa a yi limanci ya gina masallaci a yi limanci to shi mai gidan shi ya kamata a ce ya zama liman sai dai idan akwai wani dalili da ya hana sai kuma mai haya ba shi ba mai gidan bane a gidan wani ne ke haya to mai hayan shi ne ya kamata ya fara gabatuwa kafin wani yukaddamu alal maliki ana gabata mai hayan akan mamallakin gurin idan ba shi ke zaune a wurin ba
ثم الزائد maliki ne a wurin ba baliki ba
نعم ثم الزائد في الفقه summa za'idu fil fiqi sai wanda ya fi karuwa a cikin ilimin fikihu ga mutane nan duk sun iya ilimin fikihu to sai a duba waye fi iyawa sai a bashi limanci ثم الزائد fil hadisi idan sun zama daya a wurin ilimin fikihu sai a za ga waye fi karuwa cikin ilimin hadisi saboda da bambanci da mutumin da ya ilimin fikihu zalla da wanda ya hada da hadisi kai da yawa Mm.
ثم الزائد في القراءة sannan in sun zama daya a wurin ilimin fikihu da hadisi to sai a ga waye ya fi karuwa cikin ilimin karatu cikin sanin alkur'ani da karatu tajwidan wa qira'atan wa tartilan ثم الزائد في العبادة sannan sai a duba idan sun zama daya waye ya fi karuwa wurin yawan ta ibada kanan za ga malami amma baya zuwa masallaci ko baya kokari wurin sallah akwai irin wannan
ثم المسن في sannan sannan الإسلام wanda ya fi shekaru a cikin musulunci wato waye kabilan suka da- suka riga shiga musulunci ka san a hausa fulani wace kabila ne suka fara shi- amsan musulunci a zamanin shodan fodiyo نعم.
ka gane Mm.
kila zagazagi ne kila kanawa ne kila zamfarawa ne kila samfatawa ne kila goburawa ne kila fulani ne to a wani kabila yake kabilarsa su ne a gaba wurin karɓar musulunci an gane da kyau ka gane to a game da yawan shekarunsa a cikin musulunci wasu suka ce abin da ake nufi a nan a waye ya fita daga musulunci to kuma wannan ai kasancewa da haifan sa kai a musulunci ba a cewa waye ya fi daɗewa an gane shi ma wannan aida an haife shi da da da suka zuba wanda za a ce ya riga daɗewa to wannan kenan sun mazun nasabi sannan ma abocin kyan dangane a dangin su ba wani mutumin banza da sauransu sun majamilul kalki sannan a sami mai kyakkyawan ɗabi'a ɗabi'unsa a kyakkyawan halitta komai nashi cif cif sun mahasanul kuluji sannan a sami mai kyakkyawan ɗabi'a sun mahasanul lab- libasi sannan mai kyawun shiga wa man kana lahu haqqun fi taqdimi wanda yake da haƙi game da a gabatar da shi a limanci mm.
bil imamati a cikin limanci wa naqasa wani ƙasa an darajata darajatta kuma ya tawaye daga darajar limanci karraba dari
karabbi dari karkarbi dari kamar mai gida in kana idan ya abdan zama bawa ne shi ko bawa baya limanci aw mar'atan ko kuma mai gida in ya kasance mace ce mai gidan aw ghairi alim ko kuma mai gidan ba malami bane ba kanike ne masalan fa Misali.
innahu yustahabbu fa lahu innahu yusahabbu lahu shi an so gare shi an ya yastaniba na'ibantar da wani mai ilimi ma abocin sani man huwa alamu wanda ya minhu fi shi ilimi wallahu a'lam Allah shi ne mai ilimi babu salatul jumu'ati babi akan sallan juma'a salatul jumu'ati fardun alal ayani salatul juma'a sallan juma'a fardun wajibi ne alal ayani akan kowane mutum ayan jami'in ainun ne wajibi fardun alal ayn na'am to ayan fardu ayn ne jami'in ayn ne na'am walaha shurudu sallan wujubi juma'a wala shurutu wujubin sallan juma'a tana da sharaddan wajabci wa arkanun tana da rukunai wa adabun tana da ladubba wa azarun tana da uzurruka tabihu takallufa anha wanda wannan uzurin take halasta a saba ma juma'a fa amma shurudu wujubiha amma sharuɗan wajabcin juma'a wato juma'a ba ta wajabta ga mutum sai ya cika wannan sharuɗan na'am fa sab'atu guda bakwai al-islam musulunci wal bulugu da balaga wal aqlu da hankali wal zukuriyatu da mazantaka wal huriyatu da wal yanci na'am wal iqamatu da zaman gida zaman gari wa sihhatu da lafiya wa amma arkanuha amma rukunnan juma'a
fa kamsatun guda biyar ne al-awwalu na farko المسجد الذي يكون جامعا masallacin da ya kasance mai tara jama'a ba zai yi- الثاني ba zai yi ka samu dan haraba gidanka ba dama kuna sallah kullum ana dan taro a yi sallah ka ce to yau kuma juma'a za a yi a ba zai yi ba dole sai an samu masallaci mai tara jama'a
الثاني الجماعة Hassani na biyu na آه، الجماعة وليس له Hassani حج kace na biyu نعم.
aljama'atu shine samun jama'a na'am walaisa وليس لهم حد amma su jama'ar da aka ce su ma rukuni ne na juma'a ba su da iyaka عند مالك a wurin malik bai musu iyaka bai ce ga adadi kaza ba amma a wurin malik fa بل لا بد أن تكون جماعة bare dai ba makawa dai su kasance jama'a تتقرى بهم قرية wanda alƙarya take tabbata da su ورجها بعض ka gane ya zama alƙarya za ta iya kafuwa da su na'am
ورجها بعض
warajjaha ba'du a immatina wasu daga cikin shugabanninmu a masabin malikiya sun rinjayar da أنها تجوز cewa juma'a tana halasta بإثنا عشر Isnai رجلا asharar rajulan nan mutane guda goma sha biyu.
باقين Islamiya لسلامها wanda suka tsaya har sallaman sallar wato abin da yasa suka ce haka. Shi ma Malik bai faɗa haka ba. Bai faɗi cewa mutane sha biyu tana da sarar shi dai bai ya ce jama'a wa'inda alƙadar za ta iya tabbata da su. To sai mutane suka ga a, to ai alƙadar za ta iya tabbata da mutane sha biyu. Kwarai kuwa a ce ga wani ƙau- da yawa- da yawa ƙauyuka ma sun rayu da mutane da ba su kai sha biyu ba har suka yi yawa yadda suka kai a yanzu haka. ka gane نعم shi yasa suka halasta haka kuma hadisin sallan juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da izara au tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarku qa'ima annabi na sallan juma'a aka ji kararrawa ayari da fat- a- fatake sun dawo sai mutane wannan ya sabi wannan ya sabi saboda ai maza maza a sai kaya to da idan kaya ya shiga hannun yan gari zai tsada hadisin ya nuna cewa mutane sha biyu ne suka rage har sallama ko manzo Allah bai ce juma'a ta faɗi a sallan azhar ba an gane yasa wasu daga cikin mazhaban malikiya suka ce sha biyu ma in suka tsaya har sallama to juma'a tana halasta da su amma imam malik shi bai iyakance ba
الثالث
rukuni na uku الخطبة الأولى hudu ba ta farko ita ma rukuni ne وهي ركن على الم- على الصحيح ita ma rukuni ne bisa magana mafi inganci وكذلك الخطبة magana ingantacce الثانية waka zal khud waka zalika al khutba ta sani haka nan khutba ta biyu Allah.
khutba ta farko shine khutban da liman in yayi iyaye sai ya zauna na biyu shine wanda bayan ya miƙe yake yi. ta waka zalika al khutba ta saniya Allah.
haka nan zuwa khutba ta biyu bisa magana wanda yake shi- mafi shahara لا بد أن تكون بعد الزوال ba makawa khutbar ta kasance bayan rana ta karkata وقبل الصلاة kuma ba makawa hudu ta kasance kafin sallah ba kamar hudu idi guda biyu ba su bayan sallah ake yi وليس في الخطبة حد Amma- عند مالك amma hulba ba ta da iyaka a wurin malik kuma malik bai mahudu ba iyaka ba cewa gashi ana son ka kawo aya kaza ko iya ana so dole sai ka kawo sura kaza ayi ayoyi kaza ko dole a hudu ba sai kawo sai ka kawo hadisi kaza malik bai mata iyaka ba فلا بد أن تكون مما تسمي هي الأرب تسميه العرب خطبة.
خطبة amma wala budda ba makawa an ta kuna hudubar ta kasance mimma tusammi al-arbu khutbatan abinda larawa take kira huduba وتستحب An gane?
نعم wato dole huduba ta zama wato me huduba a gurin larabawa huduba shine wani babban al'amari da ke faruwa a zauna a yi lecture a warware shi saboda hanyar isar da sako na larabawa akwai hanyar waka akwai hanyar yin ah, prog- um, ah, ah, speech ake ce mashi ake ce mashi ko speech haka akwai program akwai kuma khutba khutba wato khutba shine abin da ake na khutba an same shi daga khabab ne khabab khabab babban al'amari khabab babban al'amari wato mai khutba kamar wani babban al'amari ne ke faruwa a unguwa ko a gari ko a ƙasa wanda duk sati zai iya zuwa akan abin da ya faru ya sharhi ya bayani ya gaya wa mutane ga yadda abin yake kuma ga mafitarsa ga yadda za a yi magani shi an gane ku ba makawa hudu ba an so idan za ka yi ka buɗe ta da bismillah da, da, da, da, da alhamdulillah ko kuma da sallama da alhamdulillah godiya ga Allah da shaidawa ba mutu da gaskiya Allah da manzan da shaidawa manzan Allah da annabta da a da salati ga manzan Allah da faɗin amma ba'adu da jan da gargaɗi ko da da aya ɗaya ne da gargaɗi ko da da hadisi ɗaya ne da bishara ko da da hadisi ɗaya ne da bishara ko da da aya ɗaya ne da umarni da kyakkyawa da kuma umarni da hani a ƙaranci dai a samu wannan hudu ba ka gane da kyau to wannan kenan wannan na daga cikin sharadin limanci wanda ya kamata a kiyaye su amma za ka ga yanzu muna wani lokaci da duk wanda aka samu sai a bashi sallan ju- limancin juma ba a kiyaye wa hak- kasancewa haƙƙin lamar yasa za ka ga yanzu kullum sai ga ana maimaita hudu ba da duk juma'a hudu ba ɗaya ke maimaita a ga wannan kurkure ne babba saboda wanda aka bashi sallan ma bai yi larabci ba ba ba shi da karatu balantana ya ga ya hada wannan ayat da wannan hadisin ya hada fahimta ya sako magana ciki ta zama hudu ba ya faɗa kar da jama'a wannan daga cikin lalacewan addini malam a ce jagororin sallar juma'a su zama ba za su iya hudu ba ruba- rubuta hudu ba da kansu ba kuma wannan an fi samun shi a cikin mu. Allah ya gyara mana to وتستحب الطهارة فيهما sannan an so tsarki a cikin hudu ba ta ɗaya da ta biyu وفي وجوب القيام لهما taraddudu تردد shine wa taraddudin akwai kokonto wato a- tar- akwai taraddudi fi wujubil qiyami lahuma game da wajibcin tsayuwa akan su su biyu wato in kidan ce taraddudu wannan ah, abinda ake nufi taraddud shine malaman malikiya na ƙarshe ƙarshe
نعم an gane نعم sun yi fatawa akan a kan cewa ba wajibi ba ne malaman malikiya ta ƙarshe-ƙarshe sun yi fatawa a kan cewa ba wajibi ne saboda ba a samu nassi daga maliku ko almajiransa na farko ba in ka ce wa fi ka za ta raddudun to ana nufi malaman malikiya na ƙarshe-ƙarshe ka gane sun yi sun ce ba wajibi ba ne saboda ba a samu nassi daga gurin tsofaffin malaman malikiya ba ba a samu nassi daga gurin imam malik din shi kan shi ba tsofaffin malaman malikiya su ne almajirin imam malik wanda sai karatu a wurin irin su ɗan ƙasu ka gane na baya bayan na kuma su ne irin su ibn al-arabi al-maliki irin su wannan gashin da suna a shodan podiyo irin su molan mu shehu ibrahim yas yawa to na'am الرابع الإمام a samu liman rukuni ne a samu liman ومن صفته أن يكون ممن تجب عليه الجمعة wa min sifatihi yana daga sifar liman kuma an ya kune kasance min man tajibu alayhi aljum'ata daga wa'inda juma'a ta waje ba akan su اعتراضا من السبي domin tsarewa daga yaro kai yaro ya shiga ciki domin kiyayewa daga yaro kai yaro ya limanci sallan juma'a والمسافر da matafi da وغيرهما wani su ممن لم tajib تجب alayhim daga عليهم wa'inda sallan juma'a bata waje ba a gare shi ba ويشترط أن يكون المصلي بالجماعة هو الكاذب إلا ويشترط العذر.
ويشترط أن سو أن يكون المصلي بالجماعة نيم متن صلى جمعة والخاطب شيني نيم هدبة أن شرطن تا صلى الجمعة limamin sallah da zama shine zai yi hudu an gane إلا لعذر sai dai dan wani uzuri يمنعه min zalika da ya hana sa haka wato kamar yana gama hudubar kenan sai rashin lafiya ya kama shi kaga ba dama ko to
من مرض أو جنون yawwa ranar rashin lafiya ko hauka أو نحو ذلك ko makamancin haka ويجب انتظاره للعذر sannan ya waje ba a saurarawa limamin juma'a للعذر القريب don uzuri makusanci a dan jira shi kaɗan kamar yana ya gama ruba gidan sai alula sai ya kari na jira mana ya alula kar ga- a rinka gaggawa على الأصح bisa magana mafi inganci الخامس rukuni na biyar موضع الاستئذان wurin zama فلا تقام الجمعة ba a yin sallan juma'a إلا في موضع يستوطن shi sai dai a gurin da ake iya zama a cikinsa ويكون wato wana baya a yin ba a yin sallan juma'a a gurin da aka yada zango ka gani kamar kuna halin tafiya kuka yada zango a wani guri to a nan gurin gurin zama ne gurin zaman wasu mutane ne gurin zaman da wasu mutane suke zaune ne har su yi rayuwa ko da kun kai kusha biyu ba za ku yi sallan juma'a ka gani tunda gurin ai ba gurin zaman jama'a bane inda suke rayuwa kwarai kuwa gari inda za a iya rayuwa a ciki ba ba ba gurin yada zango ba an gane sai dai ku yi azar ويكون محللا محلاً.
للإقا- محلا للإقامة.
للإقامة kuma gurin ya zama gurin zaman jama'a يمكن المسوى fiyo zai yi a zauna a tabbata a cikinsa بلدا kana aukaryatan babban gari ne ko ko kauye ne وأما آداب الجمعة amma kaga na dubban juma'a فثمانية guda takwas ne الأول na farko الغسل laha yin wanka domin sallar juma'a وهو سنة shi ma عند suna ne الجمهور.
wurin dukkan malamai ومن شروطه أن يكون متصلا bin rawahi yana daga cikin sharadin wankan nan ya zama abin sadawa da tafiya فإن اغتسل da واش- mutum zai yi wanka واشتغل بي- بغداء ya shagaltu da cin abinci أو نوم ko kuma bacci عاد الغسل ya على sake wankan المشهور.
shi bisa magana mafi shahara wato in bai sake ba ba shi da wankan juma'a ya dai wanka an gane Na'am.
in dai wankan juma'a ne wankan sallar juma'a kai ana yin wankan janaba ne shine wankan juma'a wankan jama'a za- janaba za ka yi to kana fitowa daga bayan ya zama sai tafiya karkaɗe can a ka tsaya cin abinci ko bacci ko wani uzuri to shine kayi wankan juma'a zaka samu ladan wankan juma'a amma kayi wanka ka za ka ci abinci to kayi kamar wanda ya wanka ne irin wanka dai wanda ba lada ba zunubi sai dai je sallar juma'a ba shi da ladan wanka ka gane in ko ladan wanka ke so ya samu to ya sake
الثاني na biyu السواق yin aswaki الثالث na uku حلق الشعر aske gashi الرابع na hudu تقليم الأظافر yanke kumbura الخامس na biyar تجنب ما يتولد منه الرائحة ك- الكريهة.
الكريهة tajannubu nisantan ma ya tawalladu minhu abinda arra'ihatul kariyatu wari abin ki ya tawalladu minhu yake haifuwa daga gare shi kamar cin tafarnuwa daga cin tafarnuwa cin tafarnuwa na haifar da wari abin ki ka gane cin albasa na haifar da wari abin ki shine tajannubu nisantan ma wannan ma mausuliya ne wato tana ma'anan allazi tana da ma'anan allazi abin nan da arra'ihatul kariha wari abin ki ya tawalladu yake haifuwa minhu daga cin sa ko daga kusancin sa
السادس na shida التجمل بالثياب الحسنة hasanati yin kwalliya da tufafi masu kyau السابع kuma an so ya zama farari na'am التديب asabi na لها.
bakwai a tadayyibu saka turare da domin zuwa juma'a الثامن na takwas المشي لها دون الركوب tafiya a kafa zuwa juma'a ba tare da hawan abin hawa ba إلا لعذر يمنعه من sai ذلك dai saboda wani uzuri da zai hana su haka وأما الآثار المبيهة amma uzurruka da suke halasta littakallifa ana a saba ma juma'a من ذلك المضر yana daga cikin الشديد wannan uzurruka almatar shadidu ruwan sama mai sanani والوهل والوهل الكثير da kuma taɓuɓɓuka ce caɓi alkasiri mai yawa wanda zai rinka kama ƙababuwa والمتزم الذي تدر
ra'ayi hadu da kuturin da warinsa take cutar da jama'a amma bil jama'ati da jama'a amma da baya cutar da jama'a shi ma dole ji juma'a والمرض da rashin lafiya tana halasta a saba ma juma'a والتمريض da jinyar rashin lafiya jinyar mara lafiya yana halasta a saba ma juma'a إن يكون bi an ya kuna shi ne ya بأن يكون kasance عنده a tare da shi akwai ahadin wani daya min ahli daga cikin iyalansa maridan da ba shi da lafiya كزوجته kamar matarsa ba ta da lafiya ba wanda zai tsaya jinyanta sai shi to ya halasta ya saba ma juma'a والولد da ɗansa وأحد abawai ne da الأبوين ɗayan iyaye biyu ma- uwa ko uba وليس عنده من- من يؤوله.
من يؤوله gashi a tare da shi ba wanda zai ɗauki ɗawainiyansu ya duba mashi su ya je juma ya dawo Eh.
idan ko akwai to dole ya je juma in ko babu to shi kenan sai ya tsaya ya kula da su فيحتاج إلى التكلف takallufi to ya yana da bukata a yanzu ya saba ma juma'a litamridi saboda jinyansa نعم ومن ذلك
yana daga cikin abin da yake halasta a saba ma juma'a إذا تدر أحد من أقاربه idan alamun mutuwa ya bayyana ga ɗaya daga cikin makusantansa أو إخوانه ko ‘yan uwansa to ya halasta ya saba ma juma'a yana daga cikin wannan uzurruka.
قال- نعم قال مالك في الرجل يهلك يوم الجمعة فتكلف عنده رجل من إخوانه ينظر في شأنه لا بأس في ذلك قال مالك في الرجل يهلك يوم الجمعة فيتخلف عنده رجل من إخوانه ينظر في شأنه لا بأس في ذلك قال رجل آه قال مالك إمام مالك ياتي yayin da aka nemi fatawansa fil rajul game da mutumin da ya haliku yawmal juma'ati aka ga zai mutu ranar juma'a ko kuma ka ce abin da ake nufi ya haliku aka ga alamar mutuwa a tare da shi ranar juma'a ko kuma ka ce abin da ake nufi ya haliku ya mutu ranar juma'a fa ya takallafu indahu sai rajulun wani mutum daga cikin yan uwansa ya tsaya fa ya takallafu ana ana nufin ya tsaya ka gane ya tsaya sai wani mutum daga cikin wansa ya tsaya yanzu rufi shani yana lura da shi to an ga alamun kamar mutuwa ai zaka tsaka ta lura ko kuma in ka dauka alaman ya riga ya mutu zaka tsaka lura da gawansa duk dai da ka fasara ya haliku din da na gaya maka ko dai an ga alaman zai mutu ko kuma ya riga ya mutu an gane to ana kiran mutuwa da alhalaka aiko halaka to to zai tsaye tsaya yana kula da lamarinsa to la ba sa fi zalika malik imam malik ya ce ba mu ba laifi game da haka
ومنها لو كاف على نفسه من درب من درب ظالم wa min aya daga cikin zarrukan da ke halarsa saba ma juma na wuka faɗa mutum zai ji tsoro ala nafsi wa kansa min darbi zalimin dukan azzalimi cewa idan ya bi ta hanyar can akwai wani azzalimi na duka yan fashi za su mai tugan tsiya to ya iya zama a gida أو ko حبسه kuma tsarewansa za a yi kama shi a kulle shi a kulle shi a gurin gadirin gadirin ake cewa gurin ko to وأخذ ko ماله kuma in ya ba hanya akwai yan fashi za su kwace dukiyarsa duk shi ma ya iya sabawa وكذلك المؤسر hakanan ma abocin talauci يخاف أن يحبسه غريبه yana jin tsoron mai bin shi bashi ya kama shi نعم على على shi ma الأصح zai saba bisa magana mafi inganci من ذلك الأعمى من to za mu tashi ذلك za mu tashi wa min zalika na'ama نعم.
alhamdulillah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين